ko aya ta 36 na'am Allah ce fa'azallahu ma shaitan a shaitan shaitan fa'azallahu ma an gane ko iblisu kenan malam ya kawo iblis shi ne shaitan ai azhabahu ma ya tafiyar da su wa fi qira'atin fa'azalahu ma aina hahuma sai ya gusar da su daga at-tanhiya ne minan nahiya an ha daga gare ta ay aljanna bi an qala lahum yace musu hal adulluka ala shajaratil khuld haka yace ma annabi adam kana so in nuna ma itaciya ta al-khuld tabbata wa mulkin la yabla da mulki wanda kuma la yabla baya lalacewa an gane ko wa qasamahuma billahi musu rantsuwa da Allah inni la innahu lahuma minan nasihin cewa yana daga cikin masu musu nasiha fa akala minha sai suka cire gare ta ashe dan mutun ya ma rantsuwa ba shi ke nuna cewa wani bi da gaske kai ba ko shi dan ya rantsuwa ta ƙarya Allah ya kyauta fa akhrajahuma sai ya fitar da su ma'ana ya zan sanadiyya fitar su mimma kana fihi na daga abin da suka kasance cikin shi kana fihi ba kana fihi na banan kana fihi alifun tasniya ce masu karatun qur'ani sai suka ja ce fa akhrajahuma mimma kana fihi mimma kana fihi ko ba gaba minan na'imi na ni'ima wa qulna bitu Allah ce mun kace ku sabka ila al-ardi zuwa ƙasa antuma ku guda biyu annabi Adam kenan da Hawwa bimashtalat bimashtalat bimasht bimashtalat bimashtamaltuma kina akwai abin nan bimashtamaltuma da abin da kun ka kumsa alaihi rigare shi min zuriyatu kuma da zuriyar kina nan dumi yana kuma zuwa ga shaydan da shi da zuriyarsa ko kuma annabi Adam da zuriyarsa da Hawwa da zuriyarsu ba'dukum sashenku ba'du dhurriya sashen dhurriya li ba'din adu makini ga sashi min zulmi ba'dukum ba'dan saboda sashen ku zai zalunci sashi an gane ko walakum fil ardi mustaqarrun ga kasa kuna da mustaqar matabbata mawdi'u qararin kidan wurin da za ku tabbata wa mata'un ma tatamatta'una bihi abinda za ku ji dadi da shi min nabatiha na abin nan tsirorta a abinda za ku ji dadi da shi ai ba sai su ba nan misali ne ta da kawo at-tafsir bil misal ila hinin zuwa ga wani ɗan lokaci waktan ƙida'i a jalikun lokacin da ajalinku zai ƙari duk wanda lokacin shi ya ƙari sai ya abin nan fatalaka adamu min rabbihi kalimatin sai annabi adamu ya karɓi kalmomi min rabbihi daga ubangijinsa ko ba haka ba alhamahu iyaha Allah ya tusa mishi su wa fi qira'atin a wata qira'a ko bi nasbi adama an yi makalma ta annabi adamu nasba wa raf'i kalimatin sai an kai ma annabi adamu rafa'a kinan fatalaqa adama min rabbihi kalimatu an gane ko kinan wannan kira sai zaman to ai ja'ahu ya zo mishi wahiya wahiya qawluhu ta'ala fi suratul a'raf ita ce fadar Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul a'raf qala rabbana zalamna anfusana kinan ko wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin sune kalmomin da suka zo ba annabi adamu fada'a biha sai roko da su an gane ko fataba alaihi sai Allah ya karbi tubansa ay qabila taubatahu Allah ya karbi tubansa innahu shi Allah huwa shi kadai at-tawwab mai karbar tuba ala ibadihi ga bayin shi rahimun kuma mai jin kai bihim da su gare su to anan mu dan fahimci wadansu masaloli saboda abin nan lokaci ya kasance nan da aka ce fa azallahuma an gane ko akwai qira'a fa azalahuma qira'a ta hamza shi ya karanta fa azalahuma to zala ya zulu shine ya gushe azala yuzilu izalatan ya gusar da shi kidan alhamza da aka kawo litta'diya domin shi annabi arab ba shine ya gushe ba shedan ne yami ya gusar da shi misali ko ya kautar da shi amma in mun ce fa azallahuma ita ko daga zallala shine yayi talallabiya fatazilla qadamun ba'da thubutiha azallahu ya sashi yayi talallabiya kidan yayi kuskure mun fahimci kenan sai mu gane asalin qira'o'in waccan ta ce ya gusar da shi wannan ce ya shasa ya stan labiya to ya zamu yin at-tawjihu bainal qira'at domin at-tawjihu bainal qira'at bil qur'an wa bil lugha mun fahimci wannan sai mu gane cewa wacce ce qira'a ta farko ce ce ta biyu al-jam'u bainal qira'at sai mu gane cewa ita azalluhuma ita at ta farko domin sai da ya sa su suka yi talallabiya sannan mi sannan aka gusar da su daga aljanna shine al'alaka bainal qira'at in baka san wannan ba za a buga ka zan baka littattafai a gurguje na farko akwai littafi mai muhimmanci kusa a sai muku shi Saudiya ko Kano alqira'at wa atharuha fi tafsir wal ahkam doktora ce wanda wani malami ya rubuta ustaz al-doktor Umar Bazmuri kai kokari duk ka tattaro mas'alolin ta ka rubuta duk inda ka wata aya ka sa alama da safha zai taimaka maka na biyu akwai taujihul qira'at bil qur'an al-karim na kursi na malik abdullah a saudiya na uku qala'idul fikr fi taujih al-qira'at al-ashr na wasu malamai guda biyu na kasar misra an gane ko to na uku sai ka samu na hudu na hudu ka samu الدر المصون في علوم كتاب المكنون لا سمين الحلبي نبي كسامو البحر المحيط نا أبو حيان التوحيدي نشد كسامو الشامل في القراءات العشر عن طريق الشاطبية والدرة في القراءات العشر الصغرى سنن بكوي كسامو آه الشامل في القراءات العشر عن طريق طيبة النشر القراءات العشر الكبرى نتقص كسامو مصحف الصحابة عن طريق الشاطبية والدرة القراءات العشر الصغرى نترى كسامو مصحف الصحابة نتكس نيكو تو متيري يكون نتكس كون ترى برما بورزانا متهدي مصحف الصحابة عن طريق طيبة النشر القراءات العشر الكبرى نقوم ننظام تكي وتلك عشرة كاملة الميسر في القراءات الأربع عشر سبورك سيد القراءات دكم تبتوسو دا أزويها دكم يدأكي توجيهسو ka zamana haka ruddu ka san yadda ake tawjih bainal qira'at to ash-shaytan kalima ta shaytan mawdu'i ce ta al-qur'ani wasun ce asalin shi daga shata yashitu idha ihtaraqa wasun kace daga shatuna yashkun amma zan ce mafi idha ba'uda duk da yake shata yashitu idha ihtaraqa akwai shi a larabci amma abin da yafi shine shatuna yayi nisa domin ash-shaytan ba'idun an rahmatillah amma duk da yake shata yashitu ihtaraqa shaytan zai kunu da wuta amma dai zance mafi inganci shatuna ne ash-shaytanu kuma akwai na aljani akwai na mutum wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhruf al-qawli ghurura to fa akhrajahuma mimma kana fi nan isnadin fitarwa zuwa ga shaytan saboda shi ingiza zuwa ga ba'siya amma Allah shine fitar da su domin shaytan bai iya fitar da su an gane ko amma saboda shaytan ya sanya su sun aikata wannan sako sai an ka danganta fitarwa zuwa gare shi ya bani adam la yaftinannakum ash-shaytan kama akhraja abawaykum min al-janna yanzi'u anhuma libasahuma li yurihuma sawatihima mimma kana fi daga abin da suka san cikin shi kaga ashe shi yasa ibn al-qayyim yake cewa dukkan bani adama matsayin asara ne na shaytan ribabiya ya kamo mu muna aljanna ya cirke mu yana son ya ja mu wuta wanda addawa yau sai ya kubce eh ya aljanna wanda bai da wayo kuma sai a cigaba da tafiya ba ni duk faɗi bai ibn al-qayyim faɗa min ma kana fihi daga abin da kuka kasance cikin shi wagga ma al-ijmalu ne duk inda ka gama an gane ko wanda bi ma'ana alladhi to karatu na a karkashin ta mai yawa cikin qur'ani ba dan kadan ba min ma kana fihi abin da suka kasance a cikin shi mi suka kasance a cikin shi ni'ima to ni'ima aljanna ayoyin da za su yi maka bayanin ni'imar da annabi adamu yake cikin ta ai mai yawa ce فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تظهر شنا daga cikin mimma kana fihi min an-na'im kadan daga ciki kenan akwai sabani shin aljannar da annabi Adam ya kasance cikin ta ita ce wannan khuld ko ko a wata aljanna ce ana duniya akwai sabani wasu sun ce aljannar duniya ce ba bisa aljannar abincin aljanna ba ce don wancan aljanna la yasu ma'udu fiya lagwan wala ta ba shi kwaɗa mai arewa ya yi zunubi ya aikata sa amma zance mafi inganci ita ce wancan aljanna domin sunubin an kaddara mishi shi ne an gane ko daga baya ne an kace la yasu ma'udu fiya lagwan wala ta fiya to ya an kashe dan ya samu shiga tana yawa shaidan bai shiga ba wasu wasi ne ya yi masa ya tura masa wata magana da ta yi masa wasu wasi an gane ko ko ko Allah ya kaddara mai zai shiga saboda fitar da annabi Adam imam al-qurtubi kadiba cikin at-tafsir na imam al-qurtubi ya ka dalilai wanda ke nuna waccan aljanna ce domin hadithin da an kai ihtijaji da Musa da annabi Adam ya ga mishi cewa babu abin da ya fitar da mutane daga cikin aljanna sai laifin da ka aikata kina wannan ita wannan aljanna ce da ke tace akan ta ina fata an fahimce akwai bayanai da yawa banda lokaci ba'duk wa qulna habitu mun kace ku sabka ba'dukum li ba'din adu ihbitunan annabi wawul jam'i ce to anan jam'i dawa dawa shi dama shi an ce ihbit minha madhuman madhura to nan ihbitu kuma annabi adamu da hawwa'u wasu malamai sun tafi cewa na abin da ake nufi annabi adamu da hawwa'u da shaytan kiran sun zan nawa sun zan uku jam'i ya tabbata wasu sun kace ihbitu na ana nufin annabi adamu da shaytan amma kowanne daga cikin su yana da zurriya kenan bi itibari zurriyatihima shi da malam ya kawo wasu suka ce ihbitu a'a ana nufin annabi adamu da hawwa'u kawai ake nufi ko ko annabi adamu da shaytan amma al-musanna yabda'u al-jam'u yabda bi ithnayn domin akwai mas'ala khilafiyya tsakanin malaman usul fiqh jam'i da nawa yake farawa da biyu ko da uku sun kace da uku sun kace da biyu wanda sun kace da biyu yake farawa sun ka hujjar su malikiya sun tafi cewa kan haka dan Allah ya ce wa aqimis salata tarafayn nahari yini sashi nawa gare biyu ko ba karan bane farko da ƙarshe ko to amma sai Allah subhanahu wataala ya ce wa min abin wa atrafan nahari la'allaka tarda atraf kaga ya kawo shi nan uku alhali ku asalin shi biyu ne dan ya ce wa aqimis salata tarafayn nahar sashi biyu ne gare shi kuma Allah ce in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma kaga qulubu Allah ce bace kalba kuma ba kuma mutum biyu ke magana kansu ma ja'ala Allahu lirajulin min qalbayni fi jawfi taw sun kafa hujja kuma da ayat a cikin suratul anbiya wa dawuda wa sulaymana idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qawati wa kunna li hukmihim shahida bace wa li hukmihim ba wasu ce a saboda hukuncin da alkali na da kuma waɗanda za a yi ma shari'a amma dai su ma akwai maganganun su da suka kawo masu yawa matsala ce mai tsawo in ka diba cikin malam littattafan usul fiqh zaka gani waɗanda suka kawo wannan matsalar an gane ko to waɗanda suka ce musanna jam'i ya fara mutum kuma suka ce daga cikin dalilansu cikin sallah jam'i da mutum ke farawa idan mutum ya rasa sallar asuba saboda kwana ya dauke shi sai ga shiga matarsa mi zai kamata su yi su yi jam'i mana amma dai mutane ba su yin wannan lada ashirin da nawa kai sai ka maka asara ita in ta yi sallah a gida ladar ta zata samu saboda idan ba gida taka sallah kai na za ka yi asara suka ce mata kuma da ku ce mun sallah koma baya ko ba ka nan bane sai ku yi jam'in ka samu lada mai yawa amma wannan ba na ce ka rinka sallah gidanka ba ina nufin in an samu in bacci ya dauke mutum ko ba haka ba amma shi wani in samu gafatawa musamman da za a kai ma'amala sai ya ce to shikenan wata guda zai ba ya ya zama in sallasu bayan tunda amarya ta eh ban gwabro shi arama kokari da zai yi samu shi aure saboda gwabro shi yana cikin matsala musamman yanzu da auren yake da wahala matan kuma ba su zamnuwa sai dai Allah ya kyauta ba'dukum li ba'din adu sashen ku zuwa ga sashi aduwwun makira nan ya kamata mu fitar da wata mas'ala shine cewa kalima ta ba'adu matsayin ana kallon ta yan an kalli lafazinta mufrad ce an gane ko da ita da kalima ta kullu amma an kalli ma'anar su tana daukar jama'a shi yasa nan da an kace ba'dukum li ba'din ba a ce a ada'un ba sai an kace adu saboda mi saboda kalima ta ba'du ja'a ba'duna an gane ko ana iya cewa shi ja'a din nan an kalle shi a matsayin mufrad an gane ko sa mata alifin wallamu da ita da alkullu sabani ne malaman lugha sun ce ba a samu so sun ce ana sawa to amma nan ba'dukum li ba'din adu wadansu kuma sun kace a'a shi kalima ta fa'ulun yastawi fiha al-mudhakkar wal mu'annath wal jam'u abin duka gaba dai inda fa'ulun na in kaga dama musanna maka da ibri dubi a cikin suratul shu'ara fa'ati ya fir'auna faqula inna rasulu rabbil alamin rasulu kaga bai ce inna rasula ba sabanin taha da ya kalli kalmar ta tashi daga masdar ta kuma abin nan suna faƙula inna rasula rabbika rasulu kuma can cikin suratul munafiqun da ce humul adu fahdharhum bai ce humul a'da'u ba maganganu ne na malami to akwai adawa to nan ba duk li ba'dhin adu akwai maganganu masu yawa domin ba wasu na cewa sashen yan adam makiya ne ga sashi kun fahimta wata su malamai suka ce a'a mutane da aljannu makiya ne ga sashi tunda shaytan na zuriya ko ba ka ba eh afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu auliya a min duniyahum lakum adu shedan na da zuriya to amma yana da mata ko bai da mata sannan matsala take tunda a ce yana da zuriya ko suka ce shedan bai da mata kawai dai Allah ya halitta mishi al'aura biyu da su yake aiki wasu sun kace to kuma tana yiwa yanka istinbadi yana da mata domin Allah ya ce min kulli shay'in khalaqana zawjayn la'allakum tadhakkarun aiki na mai waya alqur'ani bai faɗi yana da mata ba almari yana da zuriya don haka dai ya zuriya ce take abuwa ne na gaibi Allah dai shi mu nasari da su amma abinda malamai suka ce ba'dukum li ba'din adu shine sashen kuma ki ne ga sashi ma'ana sashen ɗan adam zai yi kiyaye da sashen ɗan adam sannan sashen aljannu zai yi kiyayya da sashen aljannu kafirran aljannu za su yi kiyayya da musulman aljannu kafirran mutane za su yi kiyayya da kafirran mutane sannan kuma akwai adawa tsakanin eh eh kafiran mutane za su yi alaka da za su yi adawa da musulman mutane kafiran aljannu za su yi adawa da musulmai na aljannu mun fahimci wannan sannan musulmin aljannu za su yi kiyayya da musulmin aljannu saboda duniya tana haɗawa yadda kafirin aljani zai iya kiyaya da kafirin aljani sannan kafirin mutum zai iya adawa da kafirin mutum saboda duniya tana haɗa su gashi nan manyan manyan fisan su da duniya ba su alaka da juna amerika ba ta shiri da rasha kuma ba za ba guda bace kristoci ba su shiri da juna haka yahuda ba su shiri da juna kuma akwai adawa tsakanin yahudawa da kristoci haka musulmi za su yi adawa da juna ko ba gashi nan ba zo adawa tsakanin musulmi saboda duniya kuɗi ko matsayi ko wani abu ba ɓacewa na ba to sannan kuma za a yi adawa tsakanin musulmin aljani da musulmin dan adam jinnu gashi musulmi shiga mace mai kyau shahada ka te ka arme amarya kotar da bala'i sannan za a yi adawa da kafirin aljani da kafirin dan adam jinnu kafiri na zo iske ta mace kafira ya shiga kafiri ya aure ta za su yi bala'i to sannan kuma za a yi adawa wadda a ingantatta da musulmin aljani da musulmin dan adam za su yi adawa da, da kafirin aljani da kafirin dan adam saboda su wa junansu akwai alaka wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatin al-insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhruf al-qawli gurawa ga ta'addini ce ita ce kuma da ba ta karewa sai dai in wani ya musulunta ko ko in musulmi shi musulmi ya kafirta wannan gon wal iyad billah in kaga kafiri ya bar adawa da kai musulunta yi kullul adawati qad turja izalatuha إلا العداوة من عاداك في الدين فتلقى ولكم في الأرض مستقر ولكم في الأرض مستقر يا كما تيجي مستقر لكم في الأرض أما ستي ولكم في الأرض مستقر da wannan malamai suka nuna cewa tabbas dan adam ba zai rayu ba sai bisa mi sai bisa doron kasa domin taqdimu ma haqqu ta'khiru fi dil hasan binciken da tura suka yi suka ce wai sun gano can akwai wani abin nan tauraro da ake kira marrikh wai akwai ruwa cikin shi akwai iska suna tunanin wayanan zuwa gaba tana yiwa mutane su tashi su koma can su tai su rayu wannan hayaniya ce hayaniya ce bai yiwa kana ji alaji cuwa-cuwa ta kuɗin mutane irin amsa mutum ya tsaye marrihi in bayanai ba shina suwa shina faɗuwa wallahi kuma cikin mutum zai in bai yi ba na na na ga ai tun 2015 suke wannan wannan bayanin an samu ruwa an samu iska amma alqur'ani cewa walakum fil ardi mustaqarrun bai ce mustaqarrul dan ya nuna maka matabbatar ka tana kasa sannan yace wal arda wada'aha lil anami bai ce wada al arda lil anami wal arda wada'aha lil anami dan mutane dai yi tikin ashe wurin su na kuma yace alam naj'al al arda kifatan ahya'an wa amwa matattara ce kace ka tuba ka ta ina laka to taqdimu ma haqqu ta'khiru fi dil hasr wannan istinbadi al qur'ani wa mata'un ilahi da jin dadi zuwa ga wani lokaci mata na duniya sai ka yi gibi sufofin shi Allah ce umar hayatu duniya illa mata'ul gurur jin daɗi ne mata'un qalilun kuma ɗan kaɗan ne sai ka gibi sufofin shi fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin da kuma fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin nan ba qira'at sai kai tawjihin su na an ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin adamu ya karbi kalmomi daga ubangijinsa na an kalli shine fa'ili amma qira'ata wato ibnu kathir fatalaqa adama min rabbihi kalimatun kalimomi sun zo ma annabi adamu na an hankalci Allah ya turo su shi yasa imamu shatibi ya ce wa adama farfa nasiban kalimatihi bi kasrin walil makki aksun tahawwala wa adama kalimata adamu farfa ka daukaka nasiban kalimatihi kenan farfa kai mishi rafa nasiban kalimatihi kana mai yi mishi nasba sai na suka ce fatalaka adamu yin rabbi kalimatin amma sai ce bi kasirin nasiban in za a yi nasuba ai da fata ake yi ko amma da yake imamu ne na ilmul qira'at da luga ya san balaga sai ce bi kasirin dan ya nuna maka al mulhaq bi jam'u muannath salim da jam'u muannath salimi yunsabu wa yujarru bil kasrati niyabatan anil fatha shi yasa ce wa adama farfa nasiban kalimatihi bi kasirin bai ce bi fathin ba amma ce walil makki aksun tahawwala almakiyu shine ibnu kathir sai ka juya sai ka ce fatalaqa adama min rabbihi kalimatu at-tawjihu min al-qira'at na an kalli ya karba na an kalli sun zo mishi kakka ce akwai kuskucin qur'ani kalimatin kin mun fassara su shine abin nan qala rabbana zalamna anfusana to nan sai aka ce fatalaqa adamu min rabbihi kalimati annabi adamu ya karba can kuma sai aka ce qala rabbana zalamna anfusana saboda ita hawa'u tabi'atun ce li adam ba a ce fatalaqa adamu wa hawa'u kalimatin ba amma sai aka ce qala rabbana saboda in ya karba ita ma ta karba ina fata an fahimci ni fa qulna ya adamu inna hadha aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa bai ce fatashqa ya ba saboda asalin namiji in ba dabirtacce bane ragaitacce shi da ke tashi wahala shi ba haka nan bane ka zama da mace ta jida ka irin yadda ake kasashen gwarawa akwai hatsari eh ka zan toto kenan huhulan fataba alaihi sai Allah ya karbi tubansa ko dan shi a sai suka kirkiro wata ƙarya sun ka ce kalimatin kin nan shine wai annabi adamu ya ce allahumma inni as'aluka bi haqqi aliyyin wa fatimata wa hasan wa husayn allahumma bi hayaniya kawai shi yasa tafsiran su akwai hatsari sosai zaka iske abubuwan da hankali baya karɓar su akwai babban malami suna tafsiri ake kira tabatabai wanda na tafsirul mizan shine wanda suke ji da shi amma ya rasu ya bar ɗalibin shi amma tun wancan tamil dus akwai babban ɗalibin sai yana da gida ala ayyati hal dai akwai hayaniya sosai fa taba alaihi Allah ya karbi tubansa in an ce taba alaihi Allah ya karbi tubansa in an ce taba ilaihi ya koma zuwa ga zuwa ga abin nan zuwa ga Allah kenan subhanahu wataala an gane ko innahu huwa at-tawwabur rahim Allah shine at-tawwab kaga sai kawo huwa للتأكيد والحصر دومي أنا إيه توا إنه التواب الرحيم كما كان مني أما هو سنة أنه مكشي كتيني كي كرفة توبا كواني متو يتوا كواش كو إيه كرفة توبا كي كما يدى سكوك الغفران أكي أتين كريستانتي لكم وسو مسلمين سو كيركلو سنة إيه كرفة توبا كما سو مليون غدا كو مليون بيو كو مليون كو سياهي ما زبرين لكي آه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ba mai karɓar zunubin ka in ba Allah ba don haka sukukul gufran shi yasa yan protestant sun ka kafirtar da yan catholic saboda suna karɓar sukukul gufran suna in ka yi zunubi ga abin da zaka biya a baka takarda an yahi maka ko kuma sai da makinan aljanna suna sai da kiran kwarai ko vatican akwai kiran aljanna hannan afirka ko da sai shi obasanjo shugaban kasar najeriya sai kiran aljanna da shi za a turo da shi da ya zo sai shi ba da biyu sai shi ne barku abu na ƙarshe fa azallahu mashaitan da an ka ce fatakuna min adh-dhalimin kenan bayan wannan magana da Allah ya faɗa fa azallahu mashaitan sai ta zautar lafiya sai da mutum imma alfa'u fa'ul atfi atfu qissatin ala qissa ko kuma alfa'u fa'u ta'qib ba a jima da yin wannan bayani ba sai abin ya same su amma nan at-ta'qib kullun bi hasbihi shi at-taqib da ake cewa ta'qibi kun san an ce alwawu la tufidu at-tartib summa tufidu al-atfu ma'a at-tarahi to ita ku alfa'u tufidu taqib amma at-taqib kullun bihasbi za a hankalta wa dabi'a abu alam tara anna allaha anzala minas sama'i ma'an fatusbihu al-ardu mukhtarra Allah ya saukar da ruwa da an saukar da ruwa da kasa ka kuma shar a a sai an dauki lokaci ina fatan mun fice wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan fa khalaqna al-mudghata idhaman fa kasawna al-idhama lahma ina nufin kai tsaye a a sai ya dauki al'adar da Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya ka diba cikin muhnin labib an kutubil a'arib libni hisham al-ansari mas'ala ta karshe wanda ya kamata mu dauka innahu huwa tawwabur rahim asma'ullahi al-husna da sifatihi littafai da suke magana kansu musamman al-qawaid al-musla na Sheikh Ibn Uthaymeen kuma sirrul muqarana muqarana me yasa ya kawo at-tawwab da ar-rahim domin an ce at-tawwab yana da ma'ana ta shi kadai mai karɓar tuba ne arrahimu kuma mai jin kai shi kuma yana nuna Allah ya jin kai to amma nan sai an ka hada su at-tawwabun ne rahimun ne mai karɓar tuba ne kuma mai mi mai tausayi ne kenan an samu wata ma'ana lokacin da an kai muƙata kuma ba a kawo ba wa yake karɓar tuba ina karɓar tuban kowa dan nan zaka samu kuma maudu'i na at-tauba da ar-rahma rahma ta Allah karɓar tuba na Allah yaya yake shurutu tauba da kuma mawani'ut tauba abubuwan da ke hana Allah ya karɓi tuban dan adam duka abubuwa ne masu yawa da haka bincike ne mai yawa sai dai Allah ya taimake mu dan uwa bayanan kusan ba kariya za su yi mutum da zan ne da ilimi sai mu tsaya sai sati ne zuwa in Allah subhanahu wataala ya kaddara akwai wani dan uwa da ya kawo muna wani littafi fusulun fi usulit tafsir ya kawo shi saboda in mun tashi ana iya a yi photocopy shi ko ba haka ba amma mun ce ba da wannan littafin muke son mu fara ba duk da yake za a iya taswirin shi za mu fara ne da muqaddima ta azwaul bayan duk da yake ba mu fitar da ita ba ya kamata a ce an fitar da ita an gane ko to muna son ko dai sakkwato abubuwa muna da saboda fotokofi yana da sauki ko kuma in an yi fotokofi in mun samu inda akwai sauki muna iya mu bincika sai a yi fotokofi an gane ko yadda kowa zai iya samun nuska daya in mun ji abin yana da sauki sai a fara karatun muqaddimatin in Allah ya kaddare an kare muqaddimatin sai a yi karatun wanda usulun fi usul hatta tafsir na musa'idul tayyar ita ko muqaddima ta adwa bayan da Sheikh Muhammad Al-Amin Shafi'i insha Allah ta'ala zamu yi tunani mu ga menene ne an gane ko in mun ji abin yana da sauki ko nan ana iya a yi shi anan in mun ga sauki sauki ana iya a yi wannan sauki sai a yi magana ta karshe wani dan uwa aka ce yayi tambaya kamar yarsa ce za ta yi aure yare ake sa aure ya lalle a cikin addinin musulunci ko ba haka ba to ai lalle mu nan mu nan da muka san lalle wani wuri ba san lalle ko ba haka ba abinda ab bayani an kawo sadaki ko an kawo sadaki ga mace kai ba ba dole ba sai an kawo sadaki ana ya dora mace aure daga baya ai tattauna kan sadakin ina fata an fahimci Qur'ani ya da wani shi ake kira nikahu tafwid ko ma cikin suratul baqara karshen aya la junaha alaikum in lam in talaqtum an-nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariida ana ya daura aure sai daga baya a tsaya a jibi sadakin da kamata a saka mamaci nikahu tafwid a sunan shi in baka sani ba ko ma cikin littafan tafsiri masu bayani kan fiqh karkashin waɗannan ayoyin zaka ga wannan auren da ayatul ahkam da haka wani zancen lalle da wani ƴan mata amarya da wani wani wani duk hayaniya ce ana iya daura mamaci aure yanzu yanzu akai ta gidan ta miji yanzu yanzu akwai wani babban malami daga cikin manya-manyan malaman hadisi ana kiransa Sheikh Adam Ethiopia ya rasu babban malamin hadisi ne wanda na taba ku labarin sa aiko dan kasar Ethiopia ne Sudaisi ya nemi ya zo ya rinka bada karatu a tattara dalibai a gidan Sudaisi ya rike bada karatu kusan malami mai son addini kullu ya ji akwai wadansu mutane suka shahara zai kokari a samu alaka tsakankanin su ko ku zo ku yi aiki wuri guda ko ku a ku rinka taimaka ma juna to daga baya sai malamin ya bayyana fa ba karamin malami bane a ƙarshe sai ya koma a haram kenan yana yana iya bada karatu gidan Sudaisi kuma tana yi ya bar gidan karatu gidan Sudaisi ya je haramin Makka da ya bayar bada karatu a haramin makka su gane babban malami na sai aka hidda mishi halaka ta musamman Sheikh Nasiruddin Albani ake cewa da ya karanta littafin shi sharhi na Sahih Muslim yace bai sa tsammanin a duniya akwai malaman hadisi irin waɗanda sun kai saura a duniya ba ma'ana kokari irin nasu ya san da akwai abu ne mai wahala an gane ko tare da cewa duniya ta shaida cewa shi Sheikh Nasiruddin Albani shi ne muhaddis na al-asr wannan zamani da muke ciki mujalladi ina ga sun kai 40 da yi na sharhin Sahih Muslim ya kai mujalladi 40 da ya sharhi na sunanin nisa'i ya kai mujalladi 40 da ya na sunanin sunanin tirmidhi ko 20 da wani abu karto guda guda ne na fata na fahimta ta banda kuma alfiya da ya cikin ilmu ilal hadith da alfiya da ya cikin ilmu aqida babban malami na kasar Ethiopia ne to ake cewa ana bada labarin sa wani mutum ya kamata ya auri yarsa na fata an fahimci ni an zo an kare karatun hadisi ina ganin ma in ban manta ba albanin zari nake shi na bada wannan labarin an zo an kare karatun hadisi shikenan ce to kaka ce mallan ya ce to za a daura aure a dakanta in ka ce an sadaki kawai an kai addu'a an daura aure shikenan sai ta kan amarya da haka wasu abubuwa muna muka dora maka musu kuma wannan ba ina cewa mutum shi yaki da ƴan uwan shi ba saboda wani yana da ƴan uwa masu zahi sai ka bi a hankali ko ba haka nan bane fitina ba a sonta amma ba sai ka nuna kai ka fahimci sunna ba kaza kaza kaza kaza yana da kyau mu yi da'awa da hikma dan haka dai a takaita in an ce an kawo sadaki babu wani abu wanda an ka ce sai an kawo lido sai an kawo kuɗin yan mata amarya sai an bar ta sati har da satin satin da aka yanzu an daina shi ko ba ka bane galibi yanzu a ce mace sai ta yi sati ko ko in ta zo gidan mijinta sai ta zo ta yi kalmisa kwana uku ko sati sannan ta koma gidan ango to an bar waɗannan abubuwa da haka dai kada mu ɗora yana daga cikin abin da ke kashe mu na aure yake kai mu cikin matsala irin ɗora waɗannan abubuwan yanzu kun ji association islamic da an kai magana da su suka ce arme dubu uku da nawa ko da tamanin ko da takwas shekara guda to wanga association islamic na tsaya alaji ina zuwa association islamic ta yamai to association islamic wanda ba ta yamai ba jihohin Nijar gaba daya to wanda ga mutuwa justice ha to wanda ga mutuwa gida tun kahin ma a ta justice da komisariya ta gidan alkali tun da akwai mai mutuwa gidan alkali to yanzu wanda ba a kai gidan alkali ba a ta justice ba a ta komisariya ba shi ko nawa ya mutu shi yasa kenan auren da mu baka da takaice sai a duba kamar cikin kashi 100 yalla da ke ake samun kashi 95 abin ga kashi biyar wanda zai shekara to kinan kama ba aure ne ake yi ba batsalar kuma abubuwa ne wanda suka shigo saboda akwai abubuwan da da akwai su akwai su cikin al'ummomin mu suna da alaka da al'adar mu kyau da addinin mu zunci ba mu yarda da shi ba kuna fahimta ta daga ciki shine bokon da muka yi bai dace mu dauki akidar turawa ba duk yadda mace ta yi boko bai dace a ce tana tunanin tafi babanta ba tafi mijinta tafi al'ummata tafi addininta na ɗaya kenan na biyu aure ya kamata ya zamanto an gina shi ne ba akan abin duniya ba don shi abin duniya na iya zuwa ya tafi a san akwai a san babu to kai ne kana son mace kana ta ɗauka duke mutane kana kai mata yanzu ta shigo kai baka biya bashin ba kuma yanzu ta shigo kuma da lura ta yawa dole aure ya mutu kuna fahimta ta iyaye bai dace su mai da ƴaƴansu abin kasuwa ba ka sil'a tu'radu fil aswaq mace ya kamata a yi kokarin a bada ta inda ko ka mutu ka san ka bar abin ka wurin kwarai in dai dukiyar ka zaka iya kiyaye ta ka kai ta banki ka san ko ka mutu ƴaƴan ka za su yi amfani da ita dan ka shi ya fi cancanta a ce ka bar shi wurin da ko ya ka mutu ka san ka bar shi wuri na gari ya zaka bada ƴakka inda za a yi mata wulakanci tun kana da rai kuma kai ma a yi maka wulakanci wani irin tunani ne wanga na fata ana fahimta ta abu na gaba dole na cikin rayuwa mu sa sauki mutanen da da suke son aure ya zauna ba mai shigan madan shi kai in kai matar ka walakanci babanka zai kira ka ce to dibo saboda ni na an ka baka ita in ka ka walakantar da ita ne ka walakanta suwa ita ko uwaye in yariya ta tafi gaba gare gaba ga mijinta ake cin mutuncinta a ce tashi ta koma sai in ta tafi a ce to mun san baka da gaskiya amma dan auren ya kasance da muke tafi tare da sai mutun ya dauki abincin shekara daya ko rihewa ya buga damma ya ta ya kai ma yar shi saboda ta zama aure yanzu ko a'a in dai baka ko ko da Allah ya baka dukiya kana kai yadda Allah ya sa babu kuma kare ka ta kare ina aure yake mace tana ce madiyar ta kan majikinki ko ni da ban yi kyawun ki ba ubanki shi annasha uku babanta shi annasha uku ita ma ba ta kyawun ta aramma ina aure shi yasa mata sun koma kamar kwallo yau a halboki wanga gida jibi a halbaki wanga gida ina albarka take zancen cewa sadaki ne yayi tsada ba mu da aure ba gaskiya bane ba tsadar sadaki bace aure na taba gaya muku akwai auren da an kai miliyon 62 a nan Niger kwana nawa yi akwai arabin da an kai miliyon 174 na sefa nan cikin Niger ban hudin garin kwana nawa yi akwai auren da kudin gyaran hanya ɗaya wanda an ka basuwa a zo da shi miliyar biyu an ka basuwa amma auren bai wuta shidda ba gyaran hanya al'aran ma da wadda wadda abuka ango za su bai yi wata shidda ba auren abubuwan da muke son mu fahimta duniya ba ita ce karshe ba mutuncin dan adam dan adam ya limka duniya duk lokacin duniyar da muke ciki wato ku sani wani abu duk lokacin da abin duniya fi dan adam dan adam bai taba zama lafiya ba yanzu turawa da suka ɗauki duniya ta fi dan adam yau ga shirin makamman da suke yi wanda ake kashe mutane ake talautar da mutane ake hallaka miliyoyin mutane da su sace arzikin kasashen su iraki libya duk mine ne ba arzikin da a cikin kasar ba mu ne yanzu aka namu zaman lafiya mine ne abin duniya ya sha musu kai sun ɗiba sun ɗiba su bar mu marayu sun ƙiya kullum sai sun hallaka musu kashe musu kashe ƴaƴanmu da su su samu abin duniya yau dan adam ya koma fera yadda ka san ana ma mota ai guntu guntu hake ake ma dan adam turai idan gawar ka ta mutu turai in baka kawo ta ba dana ake cewa a bar gawar shekara goma ko shekara ashirin sai in gwamnati ta biya kuɗi sannan a turbuɗi tunda su can ba a turbuɗi mutum sai an biya har wasu ƙasashen laraba akwai wannan ko ba ka nan bane to yanzu turai sun daina wannan gawa na mutuwa suna sa mata magani in ba ku zo ba shi kenan wani ya toce bai da ijiya su kwalkwale su samu in wani zo ce bai da koda su kwalkwale su samu sai su daddace da adam yadda ake ma mota a ferai haka ne suke ma dan adam adam ya kuma bai da kima to waɗannan abubuwan da kuke gani matukar muna so iyayenmu da kakakin nan mu auren taro da sisi da dala da uku dala biyu suka yi ba wasu motoci ba wasu wani abu amma auren nan aka samu ƴaƴa da jikoki da tafako ne na basu da iyaka dan ba duniya aka sama gaba ba sannan daga cikin abin da nake son mu fahimta wannan yakin na cewa mace daidai da namiji take babu abin da namiji zai iya mata wannan abin ba gaskiya bane kuna fahimta ta komi yana da shugaba ba a ce ka wulakantar da mace ba kuma amma dole na mace ta yi da'a saboda hatta da daba akwai shugaban 'yan daba hatta da 'yan caca suna da uba shine kartagi uban 'yan caca akwai gidan kasu akwai sarki 'yan kasu amma ya zai a ce cikin gida inda aka tunanin a gina mazajen da za gina al'umma a ce babu shugaba nan wani ya kama mace miliyon ashirin aure nan ya mai ɗanga an kai shi miliyon ashirin bayan ya kai mata miliyon ashirin a sati guda ina ganin ba a yi ba ta ce ƙarƙarin za ta kashe ba shari'a ta taso aka zo a sosai islamic wajen shari'a sadaki miliyan ashirin ta ce a'a jikka hamsin da nawa mallan ya faɗi aka ce jikka hamsin aka yi saba aka yi kasa su aka faɗa ta ɗauko jikka hamsin ta bashi sati bai bata shirin visa yanzu tana amerika alhali su ku busi shari'a ba domin da ya ba da miliyan ashirin zancen sadaki ya an ka ce jikka hamsin an ka faɗa su sha tara ɗin da rabi ko ba a faɗe su ba ai suna tare da tafiya auren al-ma'rufu urfan kal mashruti sharfan ya kamata sai ta bai waɗannan miliyan 20 tara so ba America za ta bata tahi gaban duniya to kun ga irin waɗanga abubuwa su ne abin da suke faruwa a irin wannan rayuwa da muke ciki yau mace inda take da matsala shi yasa kuke jin inda ake cewa a rage haihuwa a rage haihuwa nan birni da wannan magana take tasiri saboda kana da fakacir ta ruwa kana da ta wuta takardar wuta da ruwa ko ba haka ba laluran mace da ƴaƴanta kana son kai matarka ciki kuma yanzu waɗanga ma baka saki baka iya biya musu kuɗin makaranta sai kai lissafi to turawa da suka kai haka yanzu ba kauye wanda a cikin daji shi na noma ko shi na kiyo mai wanda duk ya tashi ya aure bukka ta zayi ko ko shi dauki shi buga birgin laka shi ƙara ɗaki zakace mai a rage aihuwa ba sai shi ƙara ɗauka kashi ga wani mahaukaci na ba mai biyan kuɗin haya birni shi na wannan tunani yake zo ma kuma yanzu matar birni guda to biyu gare ka in kana da mata biyu a birni hudu gare ka in kana da hudu shidda na in kana da shidda takwas na ku tambaye ni ai ne hudu magana ta ku saboda Allah ku tsaya ku tsaya ku tsaya yanzu za a yi ta ta ƙari idan kana da mata tana da salula ko ba ta da salula to matakka ta ci jikka ga yini salulan matakka ta ci jikka ko 300 in kana da mata biyu salulin nan su su ci jikka jikka su su ci jikka jikka in uku gare ka wagga ta ci su ci jikka uku salula ta ci jikka uku in hudu gare ka jikka hudu za su ci kuma su ku ci jikka hudu mata nawa kenan takwas sun tabbata eh wannan wanga talula ɗaya ne aje maka banda duk wasu laruri shi yasa matukar muna son auren mu yayi kyau a musulunci mu kya al'adun kafirai sannan kuma mu sa addinin mu gaba kuma mu mai da abin duniya baya kuma mu daina shigan manamu matukar ba haka za a yi ba mu daina azama kamar abin da Allah bai dora mu ba aure ba wani abu na ba jikka 25 30 an yi an kari an kawo sadaki in shi na aga ango an ba su Allah ya sa albarka gobe ba a san me zai zamba kuna fahimta ta amma ka zo ka ce ka ba sai an ce mutum na da babban matsayi an ba shi babban matsayin kuma babban matsayin ya gushe nawa an kai ha nawa an kai arzikin mutum nawa da shi ya talauci don Allah mu koma ma Allah lalle tabbas aure yana bukatar kamar abin da ake ce ma lebas abu na farko wurin da zai ajiye ta in yana da aiki ba matsala in dai yana irin mutu kuɗin haya zai iya samun abincin da zai ciyar da ita wanga akwai shi ba laifi a fara waye san abin da zai zo gaba Allah bar mu kace sani dan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa zaman to dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh